بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بالله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalu sunna da jama'a wanda ke mulkar kada abin min da magaran jamhuriyar Nijar. Yau na Juma'a shidda ga wata na Juma'a da Sani yau muna yaka juma'a shidda ga watan jumada taniya wanda ya daidai shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga wata na farko shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata muna cikin surutun nahal mun tsaya muna cikin aya ta ɗari da shidda lokaci ya zo ƙarshe kina insha Allah yau za mu dasa wannan aya ta 106 kahin nan akwai wata el fa'ida ko fadala banin ba sabuwa ba ce ilakon tsarin bayani ne da yadda ake yin abu akwai matsala ta yin wasu azkar bayan asuba da bayan magariba amma ana yin su ne kahin ka canza zama ko kahin kama wani magana da ka salama sallah ba ka barin alƙibla ya kayi su kuma ruwa ta tabbata gurare da dama a tacin sassayin albani da cikin dai duka inda ya taraju a kan abun wanda wata suna ce tabbatatta ga lafazin yadda lafazin ya zo daga cikin lafazin yace qala qabla an yansarif wa yasni rijlayhi min sunnati al-qur'an wa sunni لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يكرن تولنا عشر مرات wannan addu'a manzala ce duk wanda ya karanta kahin ya juya ya limke ƙwahon shi kina sake zama na sallala magariba ko asuba wata ruwa kabar an ya takallam kahin ya yi magana ya wani wannan addu'a kamar haka la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ce karanta wannan so goma ga roman da zai samu ya ce kuti ba tallahu bi kullu wahidatin ashara hasanat wa muhiyyata anhu ashara sayi'at wa rufi lahu ashara darajat wa kanat lahu hirza min kulli makaruh wa hirza min ash-shaytan ar-rajim ita wa lam yuhiddu li dhanbi an yudrika wala shirk kuma ce wa kana min afdal an-nas amalan illa rajulan ya fududu ya kulu akhdar min maqal yace wanda ya karanta wannan addu'a kafa goma kahin ya juya kahin sauya zama a sallar asuba da magariba asuba da magariba yau wannan addu'a so goma za a rubuta mai kowace daya kaman za a rubuta mai ladan hasana hasana goma lada goma a kankare mai zinihi goma a daga mai daraja goma kuma za a ba shi kariya daga dukkan wani abin ki kuma zai samu kariya daga shidan abin jefewa ba da yayi wani zinihin da zai rushe wannan aikin idan shirka ce da Allah kuma a ran nan iya daga cikin mutane wanda suke kowa aiki na kwarai sai dai in da yake yawan abin da akwai ruwaya maimakon goma ɗari kan ɗaya ɗari kenan kana a akwai ɗari annabi akwai ɗari ta tabbata ma kenan ko kai goma ko kai ɗari shi dai ladan kai wannan a kowace ɗaya ne za ka samu na fadala kowace ɗaya lada goma kan ka rijini goma a daga madaraja goma ka samu kariya daga shi dan a ba kariya daga dukkan wani makaru wannan ƙawa goma bayan magariba da bayan asuba idan kai sallama kana limanci baka limanci kakka juya ka sake zama kai magana sai kai ƙawa goma kalla za ka samu na gara ba insha Allah ba ko biyu za a bi matashi Allah gata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu bi yadihi al-khayru yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kun qawma alama bismillah
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم na'am yan wa kun san matsala da ta sa lokaci aka kafa dala don su da yawa mutane an kai su an baro su da romo na ƙarya fadala ta ƙarya da yaudara da shirka ma a cikin lokaci da yawa ɗan adam iya son banza son banza kuma to tun da akwai abin da ya tabbata a sunna kenan mutane maimakon ka kama banza to kama na kware kenan maimakon ka kama kama kame shi ake gata ka sunna domin wa manzo na salama musulunci bai bukata ya kai ƙarya ka sa ayi ibada abin da ya tabbata qur'ani ko sunna sun wadatar da kai duk abin da kake nema akwai a ciki ba sai ka je da ba mu kawo ta hanya daban ba samci kokari a wadatu da sunna kuran tun abin sun tabbata a sunna tabbatatta ba tsari bane ba na wani kowa na kowa ne manzon da Allah ya kushe hudu Allah ta taimake mu da aikatawa muna cikin bayani fadar Allah subhanahu wataala من كفر بالله من بعد إيمانه أعوذ بالله سيدنا علي من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانه دون وان دي كافر شيء مع الله بايا إيمان تو الله سبحانه وتعالى مي بيان ساتي دي غباتنا آية سي الله توجي وإن ساكمكم da za a hudu na kahurci kayan a gaya ma sakamakon sai aka toge wasu ko a wani hali ya ci illamin ukuriya wa ƙalbuhu mutumin innin bin iman sai wanda aka tilasa wajen yin kafurci a baka ya wani aiki ko wadi amma wa ƙalbuhu mutumin innin bin iman amma zuciyar shi cike take da imani kina shi wannan bai cikin wannan wa'idi ko azaba da za a ita ta yin kafurci ga Allah kina kawurci a baka a aikace ba zuciyar ka kai da ba an tilasa ma ne bai daga cikin lahi da Allah zai kama ka yace walakin amma wanda ake maganar wa idin za'ama azabar sakamakon kahurci yace man shara bil kufr sadara wanda kahurcin ya ga miki zuci mana har zuci yayi abaka ko da gaba har zuciya ya yarda wannan sune fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim su suke da kushin Allah da azaba mai girma kuma karkashin wannan bangare biyu bangaren ma'ana malaman aƙida kuma su kira zuwa ga tauhidi wajen gaugawar yankewa mutum kafurci da wani aiki a hatara akwai buƙatar bincike da sanin me shi ne wanda wannan kalma ka yi ka ce wani kafuri ne da farko mu sani cikin babu aƙida akwai bambancin kufur a kufurin wa'ayyan ka ce wani kai kafuri ne da maganar aiki kaza kafurci ne abin da ya sauki bai da mushkila kai kana ce ai kaza ka huce ne kaza ka huce ne to amma yanzu wanda yi ya kai musu dalilai rashin samun da'awa rashin fahimta ka rashin samun wani abu da bai samu bai samu bayani ka abin ba iya da bambanci ko da yawan aiki shi ne kenan ka ce akwai bambancin ka ce wani kawuri ne shi ne mai haɗari kenan akan haka shi mai ce wani kawuri ne wani kawuri ne kai hankali bangare na wanda shi kuma zai ce aini na kalmar shahada ina sallah ina azumi ba a ce mini kahuri an yi kaza kaza isa ta usama ta kaza kaza shi mai hankali domin ya tabbata a qur'ani ko sunna kahurtar da musulmi kahurtar da mai imani a cikin nasin cikin tauba Allah iya bayani kan wasu ayatin tabuk cikin musulmi suke sallah azumi haji haji ake da su amma a cikin tahiya wasu sai suka yi wasu kalamomi na sukan manzo Allah da sahabbai wannan labarin kayan aya ta zo wani ya jira manzo Allah labarin ga abin da ake cikiwa suna zawa da ke mutumin ya ji su kwanta masa haku ce wani ba ne sun zo kayan su kawo uzuri Allah sabkar wal insa ala tahum
ليقولن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة من عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعم muna ɗauki bakin abinda muke so mu bukata don dogo aya ce jami abinda abinda muke so kuma magana anan maganar cewa ina sallah ina azumi an ce mun kafuri a wannan jama'a na muku labarin ga matsayinsu amma ga kalmomi da suka yi na sukan addini ko manzon Allah kalmar su Allah ta wala in sa'altum inda zaka tambaye waɗannan mutane da aka baka labarin su kayan su zo su ka uzuri aksauka da aksauka da wani aya inda zaka musu tambaya me yasa suke irin wannan maganganu la yaqulun inna kunna nakhudu nal'ab za su ce maka ai mu muna ɗan tattaunawa ne cikin muna rage nishaɗin tafiya tafiya cika ta ana tattaunawa ana ɗan kalmomi ana rage tsawon tafiya wannan abu muna ɗan wasa ne wannan ba su zo ba suka hudu kahin su zo aka safar da ayar alkur'ani kuma a cikin tahiyar ana nan hega su sun zo su kawo uzurin su kare kansu da abin da aka ji suna faɗa suna zauwa tuni bayani ya zo zuba za a iya jinin su hega su sun zo kada da kaza wannan ba za su muna da Allah da tattabna wani muna dan wani ai ma rage tahiya ne da mu Allah balla wani kayan su su kala su kare kansu ƙarya tun Allah ya faɗi ga abin da za ka gaya maka to idan suka ce suna tattauna wasa suke yi kul gaya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kun tastazirun a cikin wannan uku wani ne na wasa shin da Allah ne kuke wasa ko da ayoyin na Allah ko da manzon na Allah ne kuke wasa ana wani na cikin wasa ne to Allah ce na ƙulla ta ta'tazu a wannan ba a bukata hamdarin ku hamdarin ƙarya ne ya Allah ce kada kafatum ba da imani kun kawurce ba kun kawurce Allah ce ko mun ma da tautar ce ba da imani ku ba imani ka kenan ba imani ana kawurta haka ko me kawurta su aiki kalma ta kawurci kin ai hankali kace kana kawurta ka haka cikin wannan sura akwai julas sanannin kisa ce doguwa ne da take ce wani cikin munafukai farkon lamarin lokacin yakin tabuk iya ana kai ana ba da gudunmuwa hatta da mata suka suna kawo sarƙarsu ɗan kunne su ba da gudunmuwa ta shahada fi sabilillah sai julas akwai agolan shi amir yana gani sai ya ga uban shi mana mutum uban shi ne sai ya ga mai hali mai wadata ne amma gaba abin da ya bada ce ya julas kana ji abin da ake yi masallaci ana kai gudunma ba kai koyi ba ita ba yaro in abin da muhammadu ke hodi gaskiya ne jiki mai hankali yalla shi kele kele shi jirgin shi a'a shi kuma wani yaron julas shi mai mai tarbiyya kai shi ke masallaci ka sallah ya imani kuma da gashi abin da hodi yace kai kai kai julas yace wallahi duk duniya ba wanda yake da hannu a kaina na isa ne na kyautata maka duk duniya kamun komi amma yau kayi wata kalma wadda idan na ɓoye ta na cutar da Allah da manzon shi ita wallahi ka shirya zan kai labarin ga annabi ga manzon ga manzon Allah zan ba zan manzon labarin abin da koyi gaskiya ban koyi ka kurin ka shirya kurin ka kare kanka yaro yazo ya ce ya rasulullah ga abin da julas ke hudi julas ka ce a kira shi su da man haukai da mun yi dan wa'annan hare kullum da suke haukai da su ake hukun haukai julas iya zawa aka ce yanzu julas kai ne ka ce kaza kaza kaza kaza ce ni gado ne haba aka ta yanzu ne yaron kai yanzu duk tarbiyyar da ya maka shi da kanko kamar shari da abokan julas ɗan wani aka bai ca kun kai ƙarya yaro eh yaro tsuru hika ce ya Allah Allah ka hudda ni Allah ka bamu huta ana nan ana nan ca an jima julas iya gardama zaka ya ga kun manzo Allah ya canza ya shiga halin wahayi ya shiga halin wahayi sai kuma bayan kai wahayi ya cewa wala qad ya halifuna billahi ma qalu ya Allah ce yahlifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
Allah ce ya halifuna billahi ma qalu kun ran sai ka sako annabi bayani suna rantsuwa da Allah ma ƙalu su ba su faɗa ba Allah ce wala kad ƙalu kalmatar kufur Allah ya tabbata da haƙiƙa su kuma sun yi kalmar ta kafurci yayi wa kafaru ba'd islamihim sun kafurce bayan musuluncin su dan wa'anan kaga da cewa kai wa kafaru ba'd islamihim kin kan wani yaudare ka dan kana sallah kana azumi kai shirka ka ce ba kafurka ka kuma ka zaba ka huta shi magana ke nayi ni yan wa banna iya kafirtar musulmi musulmi ne kuma ta kafiri da kai ka baka zama kafiri amma kana shirka ta kai musulmi ne kai ya ce ka da mushrikin ka kun sai baka zuwa an ce mu mushrikai an ce ni abin da gima in kai musulmi ne ce mushriki ni nake da matsala ni nake da matsala mu shi ne ta bako hadari mai tawar kafiri ne dan ruwa ta tabbata har ko musulmi manzala ke cewa man qali akhi ya kafir fakada ba bi haduma duk wani dan wani kai kawuri ne wannan kalma da kace ma wani kawuri ne ba ta haduwa kasa shi wancan muka shi ma mai cewa wani kawuri ne ya hankali ka yanka cewa wani kawuri ne ka bincika ka yi takatsatsan don ce wannan kama da ce wani kawuri ne manzala ce to wannan ba ta faduwa ƙasa wata ruwa manzala ka ta za ta je wadda ta ce ma kawuri ne in ta je daidai ne ya ta fara idan ta je ba shi bane ba ya ta baya baya ta koma ina ta koma ga mai hudunta to yake mutum ya hankali ka yanka cewa wani kai kawuri ne to ka yi takatsatsan to kaga anan cewa ba a kawo ta kaga kaga gashi nan sun ka sun ka hutu bayan musulunci anan ne wata kasar Julas karkarwa a Syria to nan dai yi haka ne da magana sai haka ne ya faɗi to hikimar Allah kullum mutum a ce dogara ga Allah akan gaskiya in ka tsoron Allah ko akwai matsala Allah zai baka mota kuma duk Allah ya tsalo makarja Allah ce in ka tsoron Allah ko ka hango matsala kai abin da Allah ke so wannan yaro inda ya biya abin duniya matsalar duniya ya gama yawo shi ka taimaka mashi ko mace ke mace mai gidanci ko mai kuɗi ne mace ko ne amma bai jiba wannan ba yanzu wani abin da wannan yaron yi sai ce ci uban mijin uban daga nan nan shi wannan kasa da yawa adam nashi mun hauci a rishin imanin kware ne daga ne tabbatar da manzon Allah rasulullahi ne wannan abin sai abin da kaga shi daga shi sai shi amma kashi Allah ayat ta farko daga ne ya gyara imanin shi kuma wannan yaron sai ya san wannan yaron saboda da ci domin yaron ya mai sabon huta daga cikin munafurci alaka shi da Allah ta gyaru shi ya zama kyakkyawa alaka da kanshi da mijin shi ka kowa ya huta ne in wa dogara ga Allah fa in muna magana da aka kace magana cewa ba a kawo tare na sallar azumi kakka yaudara kakka yaudara kanka kai hankali da aikin shirka kai hankali da aikin kafirci ko kana sallah kana azumi kuma me yasa malamai magabata zan ta mata da su malikiya karanta iziya ka san wasu dalili ka ta azkari zuwa sama ka karanta zaka kitabu ridda me ridda kace kufrul muslim ka hurtar musulmi ke musulmi kai hankali akwai aikin da ake a hurta in wayo abin da ake ko sanar da ake mutum ya kiraye aljani ko a ci baka hurci ma danya malami ya kira rauka ya ilu haka ka ya ilu to me bambanci da muke latar uzza wani gan wallahi ka kira malakar jibril ka ce ya jibril ya jibril ka ka huta shi da kan malaka ku a ta ce ruwane ne ba an ma malakar jibril da kake ba ruhani ba kiran wani Allah ya maka hurci ba wata shuba ba wani sabani na kun lalacewa ba kiran kowa sai Allah ko aljanni ko malaika ko waye banda Allah to sai kai shike na ta kuma a shike ba ne ba ta ka hurci ne ka kama sunan qur'ani ka sa a salan gata neman biyan bukata yanwa a yi rubuta ƙur'ani da jini tun ajin an abin da ke nawa tun a yi hankali a yi ƙoƙarin gyaran aƙida a kauce mai shirka da Allah kakai wasa ita hira batta ya damin garba kai shirme ne in haka ke ko ka kare kanka wanda kare ka gaban Allah ba mai kare ka naka mazan mu da matan mu wallahi ayi a halka ana cikin duhu kuma wasu ba sa so a cika haske so suke a cikin duhu kullum ka gani Allah ta mutu Allah sa ta gane gaskiya yanzu dai nan ka gani misali na muka gana mu yi hankali wajen aiki misali na cewa ba a gauga mutum zai yi aikin kawurci a kan shi sani ko zai wani daban da ka bincike shi hatib bin bin abi balta'a annabi ya huto bude maka ya zawa maka hatib musulmi ne ya je bada amma dan adam kuskure kuskure hatib sai ya diba ya gani shi bai da alaƙa ta zubunci da ƙurashawa alaƙa ta ƙura a maka akwai dangin shi shi don tunanin ya ma ƙurashawa abin kirki su kula dangin shi wannan sai tunanin alhali ba a so su san muna hanya don ɗan adawa ba ka saba san abin da ka tankara sai hadin sai takarda da hannun shi ya aina daga halibin albarta zuwa ƙurashawa ga muhammad nan ya kama hanyar zuwa gare ku kene ya tona asirin musulmi wani takarda ya yi ba wata mace ya sallame ta ta kama hanya ta tafi maka kwanta kai ta kayan aji bayan ya bada wanzu Allah kan shi wani cewa akwai wani a cikinku ba cewa nan akwai wani a cikinku ya bada wata takarda a cikin kudin shawar kayan kuji amma maza ka abin da ka hinta ji wani ya zo manzan ya yake ali da wuri ya yake ya yake su da ali da wani cikin sabon namun sunan shi yake su kuma ta kusa da fara kawai wai ta tabbata yace maza ku je raru da kha har wurin a ga musu annabi yana hanya ba na masa labarin ku je daidai wuri kaza za ku samu wata mace a kan raƙumi akwai takarda da aka ba ta kai ma ƙurishawa ku amso wannan takarda daga hannunta Ali kama hanya suka kama suka sun je kuwa a can suka same ta baiwa Allah an ba ki takarda cikin raƙumi ki ba mu ta ce a ni ki ba mu wayo Allah a ba ka da sai Ali ce gashi wallahi gamin gaskiya ce wallahi ko ki ba mu takarda ko mu miki zurfi wa miki sai mun samu dan mun san akwai takura dan mun zalunce mai akwai takarda a wajen ki kuma haka ne ko ki ba mu ko miki zurfi maka komi da takarda za a tsiya ba da suke suke ta ce ta kuza kuza kuza kuza dan jaraba a cikin kai akan ma cikin kido tan a cikin gashi ta koya ta karbe ta daga ta hudu ta basu ba su ba bude suka saka da saka muzan saka daga takarda ya bude saka daga hadi bin albalta da sunan shi da komi zuwa ga qurayshawa ko yaji hadi maza maza ake azur shi iya zawa ta rasulullah kake gagawa kallon madina umar ce rasulullah kamar ko kamar shi kamar cire kai rasulullah umar ce kamar ko cire kai rasulullah muna hujjin mu muna hujjin kamar shi kai rasulullah sai rasulullah ka ka mun garaje ka mun garaje rasul abin da Allah ya gani ba na shakku game da addini ba na shakka game da addinin musulunci wannan ni nayi ne dan kore shawa su ga ni ma na wani kyauta na san ba su labari na bai musu maganin komi Allah ce ma duk wanda ya je badar gaba daya ku yi abin da kuke so an gafarta mu kada ya je kaga anan yan wani ne kafir wani aiki ne na zahiri amma a zuciya ba da bai ba ta kuma bace ko a kashe shi kurun haka umar ta kashe shi kurun ne mace a kaga garaje an ta kenan mutum ne kan yi wani aiki cikin wani wata wata tawili wani rashin sani ko ba saboda abun makaruci ne ba kenan a bar shi a mushi bayani ya gane abun ka hanga cin ka dadi a takaice dai kowa ya hattara kai mai kafurtawan kai hattara kai da ka ka ce a ni mana kafurta zan sanar azumi ka da mana sanar azumi hasanar jihadi fi sabilillah kun bayan manzon Allah kuma kafurta su bayan imani bayan musulunci Allah tanke mu ci gaba ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين في بيان آية متكررة من كفر بالله من بعد إيمانه duk wanda ya kafa ce ma Allah bayan imanin shi ya mun kuriya sai wanda aka tilasta zuciya cike take da imani walakin wanda ake magana mai laifi an sharaha bil kufr sadaran wanda zikirji shi ya yaye kahurcin hakkin kenan to wa'annan su kafa ce ma Allah bayan imani fa alaihim ghadabun min Allah hushin hushi ya tabbata daga Allah a kansu walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma yace zalika wannan hukunci da Allah musu bi annahu mustahabbu alhayat ad-dunya ala al-akhirah sai ta rayuwar duniya ne akan lahira wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah bai shirye da mutane kawurai zuwa ga abin suke nema domin a ce na akwai shiriya ta mutumin da ya gano gaskiya da gangan Allah haka ke barin shi bai samun shirya ta nan duniya ma haka samun gidan aljanna ba su bai bajin aljanna ci gaba ulaika ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun zalika ulaika wa'annan mutane mun kafice bayan imani ce ulaika الذين تبع الله على قلوبهم سنة وان الله تبع الله على قلوبهم الله يريد زوجي يريد زوجي أرك وأزي وأزم بيشجع أريد زوجي أنت زومي وتهكما الله كوكم الله كي متمن ده غسكيا يا ده غسكيا يا غانو غسكيا كل يبي ده متمن وده با تشيكين الله يم كندم gaban ku ai wa'azin bai ji shikenan babu iya cikin mummunan azaba Allah ki ma bawa da gari da dangam yan haka kurum Allah sai rizu ce kurum ko ai wani kun bai shiga kurum shi Allah taba Allah alai ya Allah ya rige zuciyar taba Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ya rige zuciyar ba ta ganewa jin bai ji na ganewa haka bai ganin ayatan ayat an don aka ma haka an gama da shi iyaka azaba kenan an kare shi babu zuciyar bata gane komi jin bai jin abin kwarai gane kullum mai ganin bai ganin aya ta aya ce shikenan an gama su yace wa ulaika hum ghafilun wa innan sunu gafalallu Allah kiyaye yace لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون humul khasirun لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون wa innan
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
yanzu mun yi bayanin wasu munafukai ko kafirai ko ga wasu kala ta mutane cikin musulmi du'afa da suka samu rauni ba su samu damar hijira ba tashin warko Allah ce thumma inna rabbaka lillazi ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
thumma inna rabbaka kuma lalle ubangijinka ya Muhammad lillazina hajaru min ba'd ma fitu wan suka yi hijira bayan an fitine su da kaloli na azaba na gallazawa kenan a garin makka ba su damu damar hijira ba daga baya suka yi hijira sun majahadu wa sabaru suka yi sun waje daga baya suka yi jihadi kuma suka yi haƙuri akan wannan jihadi suka yi haƙuri akan cutarwa akan imaninsu inna rabbaka min ba'diha lalle ubangijinka bayan wannan hijira suka yi da koma shiga layin sahun masu jihadi bismillah musulmi la gafuru rahim Allah ne gafara ne mai jin kai ne da ya gafarta musu abinda suka yi ma a baya yau mata a ce kudu musu يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yau ba ta a ce kudu nafsin bayan wannan sun saba labarin nan wanda aka so da yawa akwai wanda zai iya gano gaskiya ya san gaskiya amma sannan wani abokin zama yau mutum kowa ta kan shi yake hatta da annabawa kowa ce kowa ta kan shi yake yace hatta hatta da manzanni shi hatta mutum manzannin Allah wace rana kenan tun da akwai rana kai da kasa gobe kiyama ba mai kare ka ya kiyama gaban Allah a nan sai wani ya sa ka bar hanyar Allah ka bar maganar Allah wanda in za ka gane farkon lamari yau ana ɗaukar ranka abokai ne kai ɗiya ne uwaye ne abokai ne duk wani masoyinka ba mai iya cewa a bar shi ko a ɗauka a makarar an yi sama a ce ku nuno shi ku nuno shi neman ma da kayan da gauga a ya kayan kuma kowa ya je ka ba abin da samka sai je ka dame su da wari kura ba abin da zaka musu bayan an ta kai ba gida a ƙaura unguwa a ƙaura sau tsamin ka kurin kai ne wani mai gima su zo ba ni bai kamar ni kamar yadda kan adam shi ne wani cikin magabata wani sarakuna zalimai wani zo wajen cikin wani mutane malamin magabata masu tsoron Allah yin barazana shi wani gambiya maladi ne wani ba san kowa ne ba san kowa ba ya ce na san kowa ka cikin ne ya ce dan adam wanda ke da laka da mai ciki da kashi kuma ta zana kaga wari gawa ne mai wari mai kai ba cikin ne kai cikin ne da laka kuma cikin da kashi zaka ko ba akwai cikin da ba kashi ba cin da maka yaki tare shugaban kasa ne kowa da nutse ne shi nutse ne su manye ne ba wani baka shi a ciki tun zai maka ya ya saka ya kana akwai ta kama wai shi wane ne da da kun yi wancan da kun kun yi wancan da wala mm ciki ciki da kashi to kenan da kamata ba gwada kai kalali gaskiya da kamata mutum ba irin gwada isa irin wannan tunda zaka kenan kuwa ka yi kokarin wannan rana da ba mu iya kare ma kanka ya yi ƙoƙari in ka zo kowa raka ka da zai kowa ɗan rikiya ne sama zan laka cewa ibn mamaci maluhu wa aluhu wa amaluhu kowa haka zai shi ce da dukiya inda wani bargwadon libi a rike ka da shi ko da na taka ce inda mota fi kwabar ka saya a ɗaura ka a sama aje da 'yan dangi da abokai aje makwantai an raba shi makwantai mota ce an barta aka je bakin makwanta aka ajiye ka a ɗauke da ra ko barbuɗin libi shi kenan a ɗauko ka da kai helu kawai za a ɗora a gyara a gyara ku liƙe can ku toshe can ku gyara nan ko wata ko ba ta narko a ko ɗaya ko haɗe ba su don ka damar yan duniya da wari eh ko ina han dole tab kuma a kawo ƙasa a danna a ka taru a ka ice a ka ƙasa daga nan manzan da ce an ƙare sauran abu guda saura ya ce aiki a dukiya da iyalar su koma fare baka a amalu aikin daga shi zai aiki shi kuran an kare an kare ya abinda ya aikata kuran to kai za ka yi da wanda kai haka ne halinka wani kuran da abokin zama ɗan unguwa wani ma ɗan gari ka a ce mai kaza ta shi wajen da yawa yanzu yawan komai mai suna amma kai ce misali bai sa guru da laya bai kaza a ce mai ɗan izala kurin ka ce izala saboda izala yace wuta ka ce sun mai izala kun haka nan tunadi a ce maka a ce maka ma ayo a ce maka ma kirista ya ko yahudi sai shine na ku san ta kullum muke cewa mutum ya rada abin da yake yi ka yarda da abin da kake kan shi yau idan kana kan tauhidi na Allah kan islam kitabu wa sunna kowane suna za a gaya ma kai dai ka san alaƙaƙa da Allah kana bauta Allah ne kai tsaye abinda Allah ya ce mun zai ya ce shi kake so kai kanka kake kowane sunan duniya amma suna dubu wanda ba za ka bata ko bai canza ka da komai tsakaninka da Allah ko ba tana magana Allah haka in zaman to mushriki kafiri duk duniya ga gona mun mun salihin ba waliyin Allah ya ga ya sai alaƙa wajen Allah kana nan kafirinka mushrikinka ko an wani kenan kullum mutum ya da abin da yake kai dan wani kokarin bin qur'ani sunna akan fa'inta da magabata na kware a ga ma dun sunan duniya dan waye dan waye kakka damu da su kai dai ka san aka abin da kake ko shi kaka dan a ce da ka da ka wasu da baka so kamar gaskiya ko kace ai banna da kai dan ka ce ma kaza zan shi ne mamman duniya iya kallon gaskiya ka san komi kun ka ce alsun wata na zala sai ji ai da shi ko ka bata mai suna ya ba ka bata rayuwar lahira eh maka bata sunan maka bata sunan a duniya to ka sunan da lahira shine haka zakai ka bata lahira ka abada Allah kiyaye yace yawma ta'ati kullu nafsin tujadil an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana neman kare kanta wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat hum la zulamun kuma za a cika ma kowace rai abinda ta aikata ba a rage ma kowa abinda ya aikata kinan kowa iko gobe kiyama Allah zai cika ma kowa sakamako ake da lahira ranar sakamako ce Allah kai mu da imani ci gaba
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana buga mana misali na yanda ke ni'ima ga al'umma ko ga gari amma dalilin taka dokar Allah Allah sai zagi wannan ni'ima yau zan labarin ummul qura mahin soyuwar gari a wajen Allah a duniya kaf ita ce garin da Allah ya so da ko'ina makka duk duniya manzala zai hijira ya wata ya bar gari ya jiwa kalli kabace ya makka ke ce muhi soyuwar gari a wajen Allah ni ma ke ne so da duniya a wajen Allah dan dai an hudda ni ma'ana abin hijira ne to wannan garin ake ba da labari kashi tun abin da tabbata kenan Allah ce wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah ya buga misalin wata alƙarya wani wani alƙarya kanat mutma'inna ta kasance aminatan mutma'inna tana cikin aminci babu yaƙi ba kai masa hari ya tiya da zuƙuwa ragadan bin kulli maka arziki abinci ta ko'ina zuwa iri iri ba mu ko ɗaya ba ko san gari ne yake mutanen garin ake wa magana gari mai zarar gari yake gari ne gari shi mutanen garin ake wa magana in wannan garin su kafirce ma ni'imomi da Allah musu dan wani ni'imomi ne na zaman lafiya da abinci aminci ba yaki ba matsala ta rayuwa dalilin haka fa zaqa Allah libasul ju wal khawf Allah ya ɗanɗana ma wannan gari ta ce riga na abin da ke riga aka lulluga musu azaba ta yunwa da tsoro yiri su gaba daya wannan Allah musu wannan azaba ta tsoro da yunwa bai makanu sana'u dalilin aikinsu in wanda maloka a wancan farko maka ta adalci da ka ta adalci mazana sana ya masa addu'a Allah ka sa musu shekaru na yunwa irin shekarun Yusuf nabi ya musu al'unutu Allah ka gama su da bala'in yunwa irin da ka gama mutane su da ita kwarwacin sa bukari kan haka kwarwacin sa bukari wannan Allah amsa addu'a shi kurin ta kai maka abinci bai shiga kullum cikin tsohon za ka yi masa hari ta kai yin suka cin kashi da kirgi babu ka san ka hutu shi rabu suka yi shawara kun ga wani abin mun ji Muhammad ya muna mugu addawa kusan kuma addawa ji wace kan fada aka yi tawaga aka tura Abu Sufyan juha aka ce ya je iske Muhammad dangin shi sun cutu suna cikin tashi da bala'i da yunwa dala ya kyau ba shi ya yi wani abu Allah wani abu ya ta tutar buhari ruwa ce tangarantawa haka aka yi wa amma kuma suke faɗa shi wa da jirgin suke faɗa waɗanda suke da shi amma zuwai sun gano addu'a shi ta kama su aka tura tawaga abu sufiyanu ne a gaba shugaban yan maka ya je madina kanan tun daga maka sai ya irin tada ibn nab ya je ya ce ya muhammad kana umarni da zumunci kana umarni da kyautawa ka je baka tausaya ma danginka Allah ka nema a sauke sanin bala'in da ya same su suna cikin bala'i haka yi hudu kirki manzo Allah tashi ya addu'a Allah ɗauke musu kira ta kace dai kuma aka samu ɗaukewar wurin Allah ɗauke wurin kuma ko abinci kuma ya zo kuma abinci kuma ya zo kuma daga baya kaga shigan taka ko ka san sai da asibi muka ce a gaza muka gima da gaskiya kaga ko haka nan mutum iya iya ganin gaskiya da gaggama kauraita وكفروا بها وجاهدوا بها وزقت انفسهم ظلما وبغلا تبا ita wajtahadu wala sai wajahadu biya sai musu gaskiya a baka ba mai da bakariya ce amma Allah ce wastaqaranta anfusum a baki su ce ƙarya ce ba gaskiya bane ba amma a zuciyarsu sun yi imani gaskiya ce ce zulman wa uluwa dan zalunci da girman kai ko ka ce sun komo sun bi gaskiya kamar su ko haka akai to wannan alƙarya ce labarin maka ce malamai na cewa ƙarshen wannan hikimar Allah ta Qur'ani ta ƙaryatan kata mutum in amina ta mutum ina ba a kan sunan ba haka bar abin ke in ma wannan ita ce aka dalilin abin misalin kan da nake a wancan zamanin amma wannan abin iya nan duk lokacin da kuka kafirce ma Allah kuka ba kuka taka do Allah na iya jarraba ku duk lokacin ni'ima don haka nan kaga idan an kama alƙarya garin da Allah ya so a duniya dalilin laifi na gamu a yanzu garin da bai suna ma ba ku sunan da magaran ko nijar ko aiba ƙwarani gari ne kan kone gari tonan makace ake magana ta kan wakilin irin wannan ababe ya kamata a halka a gano a yi gyara a nemi sulu tsakaninmu da Allah akwai kuskure akwai matsala kowa san dai da har abin alfahari muke nijar zama lahiya kowa san a duniya alfahari ma ake sarakunan su yi kowa ya yi momi zaman lahiyar da jama'a kamar mu a da yanwa ga hali da muke ciki a kowa sani mai yi kokarin gyara tsakaninmu da Allah duwan da kowa san Allah ba san an kowa san ta idan muna san nima ta Allah mu koma ga Allah wani zai addu'a ba nahi bace to ta ayi addu'a na addu'a a kullum mun tsada musu gane su su bangaren misali malamai in wani abin ya zo ya kace ai a kawo malamai a rika wani mana kudi kamar kasuwa wani lokaci ina tare wallahi ya cikin aqidar da yawa daga cikin wasu malamai wasu malamai cewa dan na san da magana kun babban mutum ne babban malami ne wannan magana ana cewa malamalan wani cikin abin da ke wasiya ya ce kai malami za ka yi adda Allah ka zama lahiya to me za ka ci Allah Allah cewa wai wai a yi zaman lahiyar su za su ci ke su yi zan irin wani okazin in ta taso a ci dole a ɗora maka diya dole ka kawo kaza ta kenan ku malamai abin da ya musu ku malamai tashin hankali jin zama lafiya shi ne za ku samu abinci wallahi na abin a ƙi da wasu a cikin malamai a ɗan uwa in abu ya zo ƙasa irin wannan tashi hankali ba malam ko ko ko ko malam kai kai baka magana gurgur abin zan ga kama kama ban zan zan kama iko yanzu ban da yake taba daga kamo shi kai kana zaka kama kaza kamo kama kaza zaka moka kaman kaza zaka moka a cikin kurki ba wani wala kenan yan uwa abu in yanzu kowa ya roki Allah kaninmu da Allah kai yanzu ba kamar kalle jama'a addu'a wani gudu a tayi kun haka kun haka wa kawa Allah ake roƙo a yi tsakani ga Allah don gaskiya tsakaninka da Allah da yawa da kai ta dogo a tayi an gwada ku ko a dashi aka da kasa a a mutum zai tsakanin shi da Allah mu roki Allah kasan mu ce al'umma mu ce in zuwa bala'i ya shaye kowa cikin mu amma ba hawa amana ba kaman kasuwa ba na daban na neman kuɗi a kawo kaza kaza da abin abin kaman kasuwa mun sama abin abin kuɗi a zo abin ka fakatir haka ake ba abin ka fakatir a ce a kawo haka ake ruwa in ba ruwa haka ake in ba ruwa haka ake sai abin zama kamar kasuwa haka wani ba yi tsoron Allah yi tsoron Allah kuma lafi tsoron Allah ko gaya mutane gaskiyar magana kuma addu'a kowa ke kowa tsakanin ka da Allah ba ka zo ka bada ba ka kallata ba tun Allah yake gawa sun Allah iya amsa abin da aka da shi manzo Allah ke ba labarin sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya addu'a tsakanin daga shi sai Allah wanda kama bai sani ma addu'a ce mustajaba kana addu'a tsakaninka da Allah za a tura mala'ika iya ce maka amin Allah amsa addu'a ka kai ma abin da ka roƙa Allah baka amma abin da aka yi dan Allah Allah Allah tumke mu da idan Allah Allah ya ce wannan al'umma da take cikin nutsuwa da ce wa daraba lahum masalan Allah ya buga misali na ata alƙarya kar aminatu mutmainna tana cikin aminci cikin nutsuwa ya tiya rizquha ragadan min kulli makan arzikin ta zama mata ta kowane bangare a kowane lokaci fakafarat bi anumillah ta kafirce ma Allah ta bitirce ma ni'imomin da Allah mata fa azaqaha Allah libata al-ju'i wal khawf ana mata riga tura riga ta yunwa da tsoro bima kanu sana'un dalilin aikin su Allah taimake mu a koma ga Allah kwada ci gaba
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون wala kad ja'ahum rasul wani manzo ya zo daga cikin su fakadzabu suka karyatar da shi fa akhadahum al'azabu wa hum zalimun Allah ya kama Allah kama ta da azaba azaba ta cin musu suna cikin halintar zalimtar kansu da kansu Allah ci gaba
رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا شكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah ce ku kudu mimma razaqakumullah ku ci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku halalan ku ci halak tabkum da dada ya maka dama ka ci abu mai daɗi amma zaman to halakci bayan ka ci halak mai daɗi wa shukuru ku gode ma Allah ku san abin daga Allah yake kuma Allah godiya game da ni'ima da ya baku muna san sarki cewa wanda ya ci abinci bayan ya kare ya ce alhamdulillahi alladhi at'ama Allah zai- zai bashi zai gafarta mai duk kurakuran da za a gafarta maka kurakuranka da kai don kama Allah godiya da ni'ima da ya maka Allah alhamdulillah bayan ka ci Allah godiya ya ce ku ci halak mai daɗi kuma kuma Allah godiya ku gode ma ni'imar Allah da ya muku in dai Allah kuke bauta to haka ya kamata ku ya ce gaba إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم Allah ya ce innama harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi in wannan ni'mar Allah ga bayi a hili take daga Allah ce ya halitta muku ni'imomi duka halaka ba ta ba ta ba da kenan abdin sauran ababai halaka ne daga cikin alta ga abin da na haramta muku ba inna ma harrama alaikum al-maytata wad dam wal amla khanzir abin da aka haramta muku da jini da naman al-khanzir wa ma'amil da gairin labi da abin da aka kama sunan wani Allah wani bangaren ya zo can suna sa akan munhalaba da makudar da mataradiya duk da ƙarshen musu ne wannan inda su- inda suka mutu dabba da aka so yake ko da ta hado ko da eh, kan daji cita wannan na ƙarƙashin maita sai abin da sunna da manzo yayi bayani kuma irin kulli zinabi irin duk abu abu duk abu duk abu mai hira ko irin tsuntsu irin su shago ranar nasi annabi ya zo yayi magana akan su akan su har mutum su na an toge su irin da wanda annabi ya jero irin laifin su cin su ma abin da duk yanzu abin da ba a jero ba Allah bai ambata ba manzo Allah bai ambata ba na ci kenan zaka ci halak tayyiban kenan kuma shi halak ita ce mai yawa wannan kudu suna aka keɓance to wannan abin da Allah ya jero na musu ya ka haramta mana ko jini jini mun san da maganar jini wani akwai jini da ke da maganar halak na maganar jini da yake da aka jaman masa faru ne bayani ta jaman masa fuhan jinin ba ko ne ba jini ne kaɗawa jini da ake samu a tsakanin nama da nama haka yanka dabba da ko ta gwamna da wani jini ya wannan jinin bai cikin jini haram bai ce don masu fuwan wannan an ce sahabbai annabi ana suna dawa nama annabi ya raye za ka ga jini a saman tukunya ba zaman da an dawa sabon nama za ka nama za ka jini a yawo to wannan jinin na saban nama ko na cikin wani wata wata wani wata gaba bai cikin jini masu fuwan nake haramu ne wannan halaka ne kenan kan mu doka cikin shi kenan jini mai sunan jini haramu ne kuma da al- alade shi ma haramu ne wa ma'ulil gairin labi da duk abin aka kama sunan wani Allah aka zo yankawa da sunan wane ne gumki ne aljani ne wani abu daban da aka zo irin yanka da ake ake da malamai suke na lakani na sihiri a zo a ce wai wannan haka sai aka yanka sun eh aka karanta ya san ya mata yanka ko aka yankawa eh da wace suka ce wai ya sun ta sajini a zo miki wannan labari a yau aka ce wani malami ya ce wai ana karanta ya san ya isa wai zaka je malamai suna hauka ciya Allah yau ake wannan labari yau ake wannan labarin wannan a yau a jama'a kan kai magana wa malami a radio ya wazi wai cewa wai kamar kan yasin da yawa kan yasin da yawa shi da kuke ga ɗaya malamai sun hauka ce ban ga jigar jigar ne Allah a radio wadai malamai da kan suka jigar jigar to sai kan yasin in waya sun sura ta sura mai girma sura ta mu tabbatar da risala da tashin kiyama amma wa mun zuba wani sura ce wa ba ka da yawa wai to dole ka dole barin hanya ne hanya aka samu bari da ita aka ce yasin za maka mai sarka da ta saya da suke bari ya haka mai sarka wa yasin a ce a kun za hau hau ga taka ko ka bar gari har duk wannan kaga lalacewa ce ta wasu malamai wasu malamai suka lalace suka mai da qur'ani abin sihiri abin da yahudawa suka malamai yahudawa sun suke suna addini a yi yasin a haukata mutum a yi waye a wa kurciya a wa kishiya a haukata mutum duk wani barin hanyar shi wani shi Allah wata ran wala wani shiga mu shi ya musulunta ne ta cikin abin da suke zuwa suke jangalin musulmi masu rauni kun ga mu a cikin addinin he salama salama salama kura he salama mu addinin hukumna ku kun ga ana kashe mutum ana hakuta mutum akan ta mutum yasin tabbata ya da kuma kada addinin ku ka ga wannan dara ce nace kaga wannan shi qur'anin ba shi ne ka ayi a san alƙata ko a kashe ko tabbata da a musulmi ne lalace musulmi ne lalace yake wannan aikin banza da alkur'ani qur'ani iya nan wurin shi lalacewa ce bai da alaka da addini bai alaka da musulunci a ce awa mutum ya san ko haukata ko a kashe ko babu ko awa kishe ya san ko ta fata ya dawai duk wannan wallahi bar hanya ne wannan to shi muke fata irin wannan abun lazim a yi kokarin kauce musu ne na matsira ya nesa da su kurin qur'ani qur'ani ne kwara babu komai zai rahama a cikin shukur wani yana ganin ya kamata don lokacin namu ya zo ƙarshe Allah taimake mu kamsa kasan insha Allah a duk da zan bi da ayar ya tafi man tura gaira babin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim duk wanda wani abin da aka jero na musse alade menene wanda tsananin bukata za ka ga musse baka bari za ka mutu kaga alade an halitta ma cin alade ko musa da bajin al'adu sai ta mun da gaskiya kun san kun san ba bukata kuma kada ka samu halal kuma tun wallahi kuma na da furu'in ala da salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamar an aminku bayanin addu'a kullun cikin addu'a kuma tsakanin da almin addu'a Allah kama zama tun wurin sirri Allah kare mu daga san da almin gaba daya Allah kare mu daga mu gaba daya duka bar hanyar ma Allah ya shirye da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته